أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna Allah subhanahu wataala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta litinin a nan birni tilakoko karatu wanda muka saba na sati-sati na hisrul muslim mana kenan garkuwa ta musulmi yau muna sha ɗaya ga watan jimadar ula hijira ta manzan tsira sallallahu alaihi wasallama 1441 wanda shi daidai da shidda da watan ɗaya dubu biyu da ashirin babin ko kuma mu ce zikirin da muka tsaya kan shi shine zikiri na ashirin da biyar wanda mala ya kawo zikiri na bayan sallama daga sallah kere da mutu ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ɗan azkar da ya kamata a ce mutum ya yi su an zo zikiri na biyar shine wanda mala ya kawo almu'awuzatai ko kuma almu'awuzat a gama da suratun nas da suratul falaki da suratul ikhlas wannan surori guda uku na ƙarshe sai mutum ya karanta su so uku nan ne muka tsaya sati wancan wanda ya yi yana za mu tashi zikiri na shidda قال المؤلف رحمه الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم عقب كل صلاة سيئ النبي صلى الله عليه وسلم يجي ونن آية الكرسي سننياتي شهررياتي كنا أكرشن kowace sallah ya kamata a ce mutu yayi asuba azhar la'asar magriba isha'i mutum bayan yayi azkar ko da wanne ya fara dai yayi daidai to amma kada ya manta da ita wannan aya mai girma aya ce mai fadalar gaske wannan hadisi ne na Abu Umama Al-Bahili Sudayyu bin Ajalan radiyallahu ta'ala anhu wal hadisu malaci hadisin wannan na ayatul kursiyu sallallahu alaihi wasallama yake cewa man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktuba duk wanda ya karanta ita wannan aya a ƙarshen kowace sallah wadda take ta farilla ba nafila ba lam yamna'ahu min dukhulil janna illa al-maut annabi sallallahu alaihi wasallama yace babu abin da zai hana mutum ya shiga aljanna sai dai mutuwa kenan dalilin ita wannan aya mai girma aya ce mai fadalar gaske malai cewa hazihil ayatu hiya a'zamu aya fi kitabillahi ta'ala kuma a qur'ani kakaf babu wata aya wadda take wannan aya girma da daraja da matsayi da kuma alheran da suke tare a ciki dalilin haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma sahabin shi mai girma abazar sallallahu alaihi wasallama ya ce ya abazar ko ya aba munzir ya munzir afwan shine ubay bin ka'ab sai ya tambaye shi yake ce mishi ayyu aya fi kitabillahi azam yace in tambaye ka mana ya kai kab ko kuma aba munzir a cikin qur'ani wace aya ce ta hi girma qala ubay allah wa rasul yace allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum mana kenan sai karanta ita wannan aya qala ubay fa daraba fi sadri thumma qala liyahdika ilma abazar annabi sallallahu alaihi wasallam sai biye kirjin shi yace mai madalla mana kenan kwarai ita ce ayar da ta yi kowace aya girma da kuma matsayi sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mishi wallazi nafsi muhammadin biyadi na rantse da wanda ran manzo yake hannun shi inji annabi sallallahu alaihi yake magana cewa inna li hadhihi al-aya lisanan wannan aya tana da halshi wa shafatain tana da leɓar guda biyu tuqaddisu al-malik inda saq al-arsh take ma take girmama ubangiji take tsarkake shi a can wajen kafan al'arshi marakin ita wannan ayatul kursi saboda haka kenan ba karamin bai hasara bane a ce mutum yayi sallah bai karanta ba ita wannan aya mai girma kowace sallah ta farilla banda hadisin da ya wuce cewa mutum ba abin da zai hana shi shiga gida aljanna sai mutuwa to wannan fadala ce ta biyu sallallahu alaihi wasallama kuma ya bayani cewa eh kenan kasancewar in ka dibi tafsirinta sai ya nuna lalle kamar tana da wani halshe da kuma leɓa guda biyu take ma Allah take girma ubangiji Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum mana kenan Allah babu abun bauta da gaskiya sai shi rayayye ne kuma a tsaye yake akan bayan shi wajen kulawa da su da kare su al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm dan kadan na barci bai kama shi gengedi kenan wala nawm ko kuma cikakken barci mana kenan duka wannan girma ne na ubangiji lahu ma fi samawati ma fi ardi nashi ne abin da ke sama da ƙasa man zalladhi yashfa'u indahu illa bi izni waye zai ceto a wajen shi babu sai da izinin shi Allah madaukakin sarki ya alamu ma bayna aydihim wa khalfahum abin da yake gaba da baya Allah ya san da shi wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha kuma babu wani wanda ilimin shi zai gama sanin ubangiji sai wani abu dan kadan wanda shi ma Allah ne ya so mun san kaza mun san kaza mun san kaza ayoyi ne zamu gani na Allah alamomi mu ga girman sama mu ga girman ƙasa mu ga halittun Allah sai mu san Allah da darajar shi amma dai a ce mun san Allah a wannan babu wanda ilimin shi zai kai wannan Annabi Musa ya so ma shi ya ga ubangiji kawai ubangiji ya ce mishi ba za ka ganni ba to shi ya ce je saboda dai dan samu nutsuwa to sai Allah ya dan hudon wannan haske kadan dutsi dutsi ya ruguje shi ma Annabi Musa ya suma mara kenan girman Allah ya wuce diyan da mutu yake tsammani idan ka dibi halittun ubangiji da girmansu da matsayinsu ka dibi dan adam kawai ɗaya ne daga cikin halittu miliyika wanda wasu ma ba san da su ba amma irin abubuwan da dan adam yake na mamaki to halitta ce ta Allah ko bai ma kai wata daga cikin halittun wajen girma ko kuma wajen ƙarfi wasi a kursiyuhu samawati wal ard kuma sama da ƙasa kursiyin ubangiji ya ya yalwace su mana kenan ba a ma gamawa wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim mana kenan Allah subhanahu wa ta'ala shi ke karewa komi kuma Allah shine madaukaki kuma shine Allah mai girman gaske to wannan ana so mutum ya karanta ne karshen kowace sallah ta farilla haka ya dace mutum ya karanta to kaga ashe sai mutum ya hudda kasala musamman idan ya san darajar ita wannan aya mai girma kuma ban da wannan akwai wata fadala wadda take tare da ita wannan ayar wanda wasu hadisai sun kawo ruwayoyi ne daban abu huraira an sa shi gadin baitul mal sai aljani ya zo zai yi sata ya kama shi ya yi roƙe shi da Allah sai ya sake shi ya sake zawa ya sake zawa har uku to da ya zo na uku ne kama shi ya kai shi don manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce a barin koya maka wani abu in ka karanta da mu da ku shikenan sai ya karanta mace ita wannan aya Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ayatu kursi ke shi kuma bai yarda ba sai da ya je wajen manzo sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi ya ce mai sadaqaka wa huwa kazib ya maka gaskiya magana da yahud eh haka ne in mutum ya karanta ayatul kursi babu shi ba aljanni to amma shi aljanni makareci ne haka sallallahu alaihi wasallama ya mishi bayani idan kaga irin mutanen da suke zuwa wajen masu rukiya a faɗi magana aljani ya faɗi magana a yarda a kafa tuntunu a cikin jama'a wanda daga sana daga cikin abubuwan da basu dace ba sai a je wajen rukiya da a ce wajen malami ne aka je ba wajen boka ba ne sai a yi karatun ƙur'ani shi wanda ake ma sai ya ce wane wane ko wance wance musamman kishiyoyi sai a je a yi ta fitina to aljani makareci ne bai dace ba mutum ya karbi eh, magana shi haka kawai kai tsaye sallallahu alaihi wasallama dan shine ya gano da wannan ko magana da yahudu gaskiya ne sai mushi kashe kenan wannan da ya gaya maka gaskiya ne to amma ka san cewa shi makareci ne dan kar gaba ya sake zawa yana maka wata magana da malatu waja'a fihi na bakwai Allahu la ilaha illa huwa Allahu la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir 10 marratin ba'da salati al-maghrib was-subh wannan kuma Allahu la ilaha illa huwa wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir ita kuma su goma a ƙarshen sallar magariba da asuba la ilaha illa dai haka ne wurin babu Allah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir kenan shi wannan su goma wannan kenan zai shiga can gaba zamu ga azkar na sabah wal masa sahi da marece farkon dare magariba farkon yini asuba kenan wannan ita so goma sai mutum ya yi ta bayan sallar asubahi ko kuma bayan sallar magariba hadisi ne wanda sahabi nan manzo sallallahu alaihi wasallam Abu Zar al-Ghifari Jundub ibn Junada ya rawaito shi kuma wasu daga cikin sahabbai ma nan manzo sallallahu alaihi wasallam sun rawaito kutankuci irin wannan hadisi malai ce waja'a fihi qawlu sallallahu alaihi wasallam man qala fi duburi salati as-subhi duk wanda ya karanta ita wannan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu yuhyi wa yumitu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir a ƙarshen kowace sallah wa huwa sajid rijlaihi ma'ana kawawan shi alankwashe kenan bai tashi ba irin zaiman tahiyya da mutun yayi qabla an yatakallama sallallahu alaihi wasallam ya ce ka hanye magana ka ma ya gaisuwa da wani ashur marratin so goma kutiba lahu ashar hasanat sai an rubuta mishi hasana guda goma kuma mun san cewa awa hasana alhasana bi ashar amsali wa muhya anhu ashar sayi'atin kuma sai an kankare mishi munanan aiki nashi guda goma wa rufi'a lahu ashar darajat kuma sai an daga matsayin shi da mutuncin shi da darajar shi so goma wa kana yawmuhu zalika fi hirzin min kulli makruhin kuma a wannan yinin Allah zai kare shi duk wani mummunan abu na mutum sharri na mutum ko aljanni Allah zai kare shi wa hurisa min ash-shayatin mana za a kare shi babu shi babu shaytani walam yanbaghi li dhanbin an yudrikahu fi zalika al-yawm illa shirk billahi ta'ala kuma inda za a ce mutum ma irin zunubi zunubai wanda sai kanana ne to daraja girman wannan adda da ya karanta sai ya gama ba su raɓar shi mana kai tsaye Allah zai goge mishi to sai babban zunubi shine shirka shirka ce kawai za ta samu koha ta shige shi to ita kuma tana daga cikin manyan manyan zunubi dama wanda aka mata a ce bawa ya nisance shi kenan in dai ka nisanci shirka ka karanta kake karanta wannan addu'ar su goma liman ya kare sallah bayan kayan kana cin azkar kinka kahin ma ka meke kawahuwanka to Allah subhanahu wataala ya baka hasana goma a baka a kankare maka sayi'at mummuna goma a daga darajarka kuma a kare ka a wannan yinin daga shaɗannai na mutum da aljani to kaga ita ma ba karaman addoyi ne masu darajojin gaske to sai dai mu so da muke gaugawa wani ma da wuya zai yi subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar wani zai 33 33 da cikon na 100 ana gaugawa kowa yana hidimar duniya kawai to kaga ya kamata a ce mu dan samu lokaci lokaci da dan kana bai wuce minti 10 ko minti 15 mutum zai yi azkar kinnan kuma da yawan suna daga cikin azkar na saba wal masa musamman in aka kare sallar asuba ko kuma aka kare sallar magariba kamar yanzu to ya kamata a ce mutum yayi zikiri saboda yanzu ne za a shiga dare ba samu me zai faru zuwa asuba ita kuma sallar asuba za a shiga yini to kaga sai mutum ya samu kariya Allah madaukakin sarki Allah kariya ai addu'a ta takwas Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala ba'da salam min salati al-fajr ita kuma wannan addu'ar mutum zai yi ta bayan yayi sallama sallar asuba Allah yana roƙonka ilimi mai amfani arziki wanda yake na halak aiki wanda yake karbabbe to bayan sallar asuba sai mutum ya wannan wannan hadisi ne na uwan mummunai ummu salma radiyallahu ta'ala du'a salatil istikhara kirona shine karshen zikiri wanda malai ya kawo na bayan sallama daga sallah to sallar istikhara su diyawa ita wannan kan addu'ar musamman akwai rudani diyawa a kanta saboda rishin rishin karatu sai wani ya zo ya ce yayi mulki musamman malamai in ya ga wani attajiri wani mai ko wani mai mulki sai ce mushi na ya mushi istihara ya mushi muhulki abu kaza zai faru abu kaza zai faru ko zai samu kaza ko zai samu kaza ko kuma zai rasa kaza ko kuma wane zai ka mushi abubuwa ne daban-daban wanda suke na gaibi to na duka duka suna daga cikin abubuwan da ake cewa khurafat kuma abu ne wanda kwashe-kwashe ne mara dalili to wannan yanzu shi ne ya kawo addu'a ta istikhara ya ne mutum zai yi ta kuma za mu ga cewa sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallama annabi karantar da su yake yanda ake karantar da alqur'ani ana yi ana yi haka har mutum ya iya don yaso kuma lokacin sai ya je istikhara kuma istikhara ba yi ma mutum ake mutum shi yake karan kanshi duk wani lamarin duniya za mu gani a gaba ko mene duk abin da ya shafi duniya ne to ya dace in bai zama wajibi ba a ce mutum ya istikhara kamar menene istikhara ka ba Allah zabi ba wani abu ne zatsin kayo ita kalmar istikhara kadai ba ta nuna wai wani abu ne mutum zai tsin kayo ko kuma in kai kanka in kai istikhara sai ka ga wani abu in ka ga wani abu abin da ya shayi haske ko wani abu wanda ya shayi mai kyau sai a ce istikhara ta yi in ka ga wani abu mai duhu ko wani abu mara kyau sai a ce ba ta yi ba to ba wannan bane wani duka ba su suke nuna ba istikhara idan mutum ya yi shi to haka kuma inda za a ce istikhara yi ma mutum ne ake yi wani hadisi za mu karanta na jabir da abdullahi sallallahu alaihi wasallama karantar da su yake musamman to kaga annabi sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya kashi daraja da matsayi da girma da shi ya kamata sai ya rika ma sahabbai istikhara duk kowane sahabi ya tashi wani aiki sai ya zo wajen manzo sai ya ce mishi to ina so a mana istikhara yadda muke a yanzu sai mutum ya je wajen malam to kaga sunnan ba haka ta nuna ba yadda annabi ya karantar a karance yana nuna kai da kai karan kanka kai ne za ka yi yana in ma ka karance ta ita wannan istikhara kuma ko da kana kallon kayan ka za ka iya yi mana ba dole sai ka yi gundarin larabcin ba inda za a ce za ka san ma'anar addu'ar da hausa sai ka yi da hausa ma shi dai a takaicin takaicewa ba Allah zabi shine istikara idan Allah in alheri ne ka tabbatar da ni in shari ne Allah ka watsa shi ka hudda shi daga cikin zuciyata kenan ba wani babban abu bane irin yadda ake tsoratar da mutane akan istikara qala jabir bin abdullah radiyallahu anhuma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna surata min al-Qur'an Jabir da Abdullah yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sanar da mu istikhara a cikin lamari duka fil umuri kulliha kama yu'allimuna surata kamar yadda yake karantar da mu sura min al-Qur'an kaga kenan koyon da ake mutun ya karance ta ya santa yaqulu sallallahu alaihi wasallam sai ya ce idza hamma ahadukum bi amrin in ɗayan ku yayi niyya zai yi wani abu falyarka rak'atai sai raka'a guda biyu min ghairi faridatin kenan ba farilla bace mana kenan sunna ne sallallahu alaihi wasallam ya sunnan ta al'umma thumma liyaqul nan sai mutun ya ce kenan bayan mutun ya raka'a biyu Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika al'azim إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمى حاجته kenan nan in mutum yana karantawa in ya zo daidai nan Allahumma in kunta ta'alamu anna hadha al-amra kinan sai ka faɗi menene kake bukata a nan khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw qala ajilihi wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma yubarik thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw qala ajilihi wa ajili kina wannan shakka ne na rawi kina in ma wannan in ma wannan duka ruwayoyi ne daban-daban idan mutum yayi ingantattu ne sun yi fasrifu anni wasrifni anhu waqdur li al-khaira haythu kana summa ardini bihi Jabir Abdullah yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da karantar da mu istikhara kamar yadda yake karantar da mu aya ta Qur'ani sai yace idan ɗayan ku ya niyya zai wani abu sai ya raka a biyu ba sallar farilla ba sun malekul sannan sai ya ce allahumma inni astakhiruka bi ilmika idan ya allah cikin iliminka ya allah ina baka zabi wa astaghfiruka bi qudratika ya allah kuma kudurarka karhinka nikan sa shi mara so nake karhinka ya mini aiki wa as'aluka min fadlika al'azim kuma allah fadlaka mai girma nake roƙonka ya allah wannan mutum kamar tawassuli ne yake daman can baya mun karanta yana daga cikin ladduba na addu'a mutum ya ambaci wasu abubuwa na girman ubangiji madaukakin sarki fa inna ka taqdir wala aqdir yana Allah kai kake kaddar abubuwa ni kuma ba na kaddara ko kuma Allah kai kake iyawa ni ban na iya komi wa ta'lam wala a'lam ya Allah kai ka sani ni ban sani wa anta allamul ghuyub ya Allah kai ne masanin abin da yake boye Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra ya Allah in ka san wannan al'amarin kenan bi to kai ka san ko menene lamarin ka sai ka hudu lamarin ka ana duk abin da ya kasance sai mutum ya hudu ko ma menene lamarin duniya sai ka ce khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibata amri kenan alheri ne ya Allah wannan arbe da zan yi ya Allah wannan abun hawa da zan sa ya Allah wannan gida na ya Allah wannan bulaguro da zan yi in ka san alheri ne Allah a cikin addini game da addini na da rayuwata da kuma ƙarshen lamari na kina hayya zuwa mutuwa shine ma'ana khairul li fi dini addini na wa ma'ashi rayuwata wa aqibata amri ƙarshen lamari na kina rayuwar ya Allah kamar ka ce ya Allah in ka san wannan abun alheri ne a gare ni a cikin rayuwata gaba daya ta yau da gobe hayya zuwa ƙarshe sai ce auqala ko kuma rawin yace ajilihi mana wanda zai ke gaugawa wanda zai zo nan kusa shine ajilihi da ainu wa ajilihi ko kuma wanda yake majinkirti wanda ba yau ba ba goyo ba jibi ba ba shekara bana ba sai bane shine ajili da hamza don ga shi sa larabci halshe ne wanda yake mai wahala wajen harufai daban-daban to sai dai mu kawai da da yake ba halshe mu haka muke ba ruwanmu da ayyunun babu ruwanmu da alhamza to yana sauya ma'ana kaga nan ham kadai bambanci ainun ne da alhamza wannan wannan kusa wannan nesa to yana daga cikin farko abin da ake karanta mutum zai qur'ani makarijul huruf mutum a ilimin tajwidi ya san ma kowane harafi daga ina ne yake kowane akwai matsayin shi a cikin bakin nan kowane harafi da wurin shi faqadruhu li kenan yanzu wannan in ka sa ainun ainun biyu kenan ka da su duka abubuwa na kusa na gaugawa in kuma ka sa alhamza alhamza biyu ka da su abubuwa na nesa dukan su biyu faqadruhu li wa yassirhu li kenan kace misali ya Allah wannan bulaguro na ko wannan gida na ko wannan arme ko wannan abun hawa da zan saya ya Allah in alheri ne a rayuwata da addini na da ƙarshen al'amari na na kusa ko na nesa sai ka ce to Allah kaddara mini shi kuma ka sauƙaƙe mini shi kaga kenan ka ba Allah zabi bayan Allah ya zaba maka ya kaddara maka kuma ya sauƙaƙe maka abun wannan shi mana daga cikin cin nasara kenan ba sai ka sha wahala ba duk yana daga cikin istikhara sai nan abu kuma mai babban muhimmanci sunne shine summa barik li fihi ya Allah ka sanya mana albarka tana wa ka mallaki abu mara albarka ne shi kai ta shan wahala ne shi kuma duk abubuwan duniya in dai babu albarka a ciki to akwai akwai na ƙasa to wannan kenan gaba ta alheri to gaba ta gaba wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li ya Allah an kasan wannan sharri ne kenan ba alheri bane fi dini wa ma'ashi wa aqibata amri kamar wancan a cikin rayuwa ta gaba daya addini na rayuwa ta karshen al'amari na yace ko kuma yace abu wanda yake na gaugawa ko kuma wanda yake na nesa ajilihi wa ajilihi wasrifu anni yana in na sharri ne ya Allah ka kawar da ni da shi yana Allah ka hudda mun shi daga cikin zuciyata wasrifu anni kuma shi ma abin wannan ka kawar da ni da shi wasu wasrifni anhu yana fasrifu anni ya Allah ka kawar mun da shi wannan abin wasrifni kuma ni ma ka kawar da ni anhu da shi yana ka hudda mun soyayya shi kuma shi ma ka sa ya bar ni yana wannan ko ba ne in sana'a ce in aiki ne in aure ne in bulaguro ne in abin hawa ne in gidan shiga ne duka sai ya wannan istikhara wa qadur liyal khaira ya Allah ka kaddara mun alheri haisu kana duk inda yake summa ardini bihi babban abu sannan kuma Allah ka sa in yarda musamman abin da ya shayi arme in wani ya samu wata yake son ta soyayya wanda ya wuce iyaka in yi istikhara ya ji kamar Allah ya hudda mishi ma'ana arman kamar dai akwai abubuwan da ba su yi ba to sai ya shiga cikin matsaloli kuma ba ko kuma ya kasa dangana to nan kamar kana adda kina ya Allah in ka kawo mini da shi kuma ka sa in yarda to kaga adda ce mai muhimmancin gaske to wannan shine abin shine abin da ya dace mutum yayi lokacin da zaka aikata wani aiki kowane irin aiki ne in dai lamarin duniya ne ba ibada bane malati fil umuri kulliha maganar manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin lamari duka me yake nihi yana nihin umurud dunya wannan ana nihi ne da lamarukan duniya lian al umur al akhirah la yahtaju fiha ila al istikhara malati amma wa musan cewa abubuwa na addini su babu zancen istikhara kace zuwa haji da kudinka da komi kace bari ka istikhara ka gani zan iya zuwa hajin nan ko ba zan je ba don babu istikhara kawai inda kudi sun cika dukkan sharadi ya cika haji zaka kai tsaye to da sallah da azumi da sauransu wani duka ba a sa su ciki kenan fil umuri kulliha sallallahu alaihi wasallam yana nihin lamarin duniya to haka sai mala yace li'anna ar-rajula idza arada an yusalli aw yasuma aw yatasaddaqa la hajata lahu ila al-istikhara mutumin da zai sallah ko ya azumi ko kuma zaka bada sadaka ba sai kai istikhara ba su wannan lamari ne na addini malaci walakin yahtaju ila istikhara fi umuri dunya misal safari lamarin duniya ne mutum yake istikhara kamar bulaguro wa nikah da arme wa shira'ul markab ko kuma mutum zai sayi abun hawa wa bai'ihi ko kuma zaka ma sai da abun hawan nan ma akwai istikhara tana yawa ma ka rike shi wannan abun hawan yahi maka alheri daga sai da shi to in za ka tashi sai da shi ma ka yi sahara wa bina uddar ko kuma gina gida wal intiqal ila wadanin akhar ko kuma mutum zai tashi daga Niger ya koma Nigeria ko Mali ko Burkina wata ƙasa daban zai rayu to nan ma sai ka yi sahara tana wa nan da kake zaune ya yi maka alheri Allah ya barka ana sallallahu alaihi wasallama yace Jabir Abdullahi sai yace kama yu'allimuna surata min al-Qur'an yadullu ala shiddati itina'ihi sallallahu alaihi wasallam bi ta'lim al-istikhara da Jabir da Abdullahi sahabi na manzo yake cewa annabi yana karantar da mu istikhara kamar yadda yake karantar da mu sura ta Qur'ani mala yace wannan yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kulawa yake yi tsananin kulawa akan cewa kowa ya santa ita wannan addu'a ta istikhara idan mutum ya haka ne lamarin duniyar shi zai zo da sauki sai Allah ya shiga cikin lamarin mutum to wani mutum ya zamanto babu istikhara shine ga mutum kaga rayuwar shi ta zamanto karazi yayi wannan misali in sana'a ce yayi wannan ya fasa yayi wancan in aiki ne yayi nan yayi can in wani zaman gari ne ya kasa zama in abun hawa ne ya kasa wani abu wanda yake mai albarka to wanda duka sana daga cikin mutum ya bar rayuwar shi karazi babu azkar su azkar su ne abubuwan da za su suke tsare mutum musamman abin da ya shahara yawon duniya faɗan manzo sallallahu alaihi wasallama astakhiruka ya Allah ina baka zabi ai atlubul khaira an takhtara li aslaha al-amrayn li'annaka alimun bihi wa ana jahil kamar ka ce ma Allah ya Allah ina so ka zaba mini waɗannan abubuwa guda biyu kenan in wani abu ne ka tashi abu biyu ne kana so kai ko to yi za a yi ko bari to a cikin yi da bari sai kama Allah zabi ya Allah in yin ne alheri Allah ka tabbatar mun da shi ya Allah in rashin yi ne to Allah kuma ka tabbatar da mun akan rashin yin saboda babu wanda ya sani Allah shi yasa abin da yake boye kuma Allah shi yake kaddarawa sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce in ka zo sai ka faɗi bukatarka wa yusamma hajatahu shine mala yace ay yusamma amrahu allazi qasadahu masalan allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-safara khairul li kenan misali mutum inda larabci ne zai kuma ya san larabci sai ka ce allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-safara wa anna hadha an-nikah wa anna hadha al-bina manza aw anna hadha al-intiqal min watan ila watan akhar wannan ga wanda ya san larabci in baka san larabci ba ka ce ya Allah wannan abin da nake bukata in alheri ne bulaguran da zan yi arman da zan yi tashi da zan yi da iyalina daga wannan ƙasa in koma waccan ƙasa ko kuma wannan abin hawa na da nake so in saida ya Allah to sai mutum ya ambace shi sai ka ce to Allah ka kaddara mini shi kuma ka sanya shi alheri rayuwata addini na da kuma lamari na gaba ɗaya to Allah ka kaddara mini shi ya Allah in ka san sharri ne to Allah ka kawar muni da shi irin aikata wannan aiki kuma ka hudda muni daga zuciya kuma ka sa in yarda to shikenan mutum ya yi sahara to idan mutum ya gama wannan kuma ba wata za ka yi jira ba za ka yi sai kayan mulki wannan sunna ba tabbatar da wannan ba a cikin zuciyarka dai idan Allah subhanahu wataala ya tabbatar maka za ka samu nutsuwa na cewa eh wannan abin za ka yi shi shine kawai alamar da za ka yi malaka wal istikhara takunu ma Allah ta'ala bi talabil khair minhu ma'ana abin da ake ne istikhara shine mutum ya zamanto yana neman alheri daga wajen Allah ka ba Allah zabi na alheri wal mushawaratu takunu ma ahli ra'i to bayan istikhara kuma akwai shawara misali babanka da rai zaka sayi wani abin hawa mammanka da rai zaka yi aure ko kuma zaka yi wani bulaguro to kuma mutanen da kake tare da su kana so ka ba su shawara tukar istikhara daban ita kuma shawara ita ma daban kuma duk mumuni ya kamata a ce yana yana shawara ma kaba mu istishara yana daga cikin mutum ya fita daga cikin nadama irin mutane da suke shawara sai ka samu mutanen da kake ganin sai ka goge a bangaren rayuwa lattijo wanda ya riga ya ka zauwa duniya ya yi gwagwarmaya da rayuwa ta yau da gobe sai kuma ba kai shi ba sai ka ce waya ne ya kake gani ina so in yi kaza ko kuma ina so in fasa kaza ko wuri kaza za ya kake gani to wannan shawara to amma malam sai ya ce wal aman yutlab ya ce walaysat ma'a jami'il makhluqina kenan shawara wajen halittu ita kuma istikhara wajen Allah ne ake neman ta to sai ya ce kuma shawara ba a ba ga magarin mutane shawara kowa ma kawai wani ma tana ba kayan shi wayo kayan shi sun kaye sai ka je ka ba shawara ya saka mummuna hanya to in mutum zai shawara akwai mutanen da Allah ya ba su sun kaye ko ba kowa bane daga cikin mutane ɗaiɗai ku ne wani ma tana baka gan shi saurayi ne amma latijin yana da sun kaye yana da tunani mai kyau saboda ko ilimi ko abin da ya kama da ko kuma yawo musamman irin mutanen da suka yi yawo da yawa yakan wayar da hankali wanda ya je wannan garin ya san wannan ƙasar da suke rayuwa ya ga rayuwar turai misali ya ga rayuwar yan azi ya ga rayuwar afirka mutane abubuwa nigeria ya ga yadda ake rayuwa da niger ko kuma a ce ma a niger yake ya je agadas ya je maradi ya je ina ne to wani yana daga cikin abin da maganganun shi irin abubuwa da zai bada na shawara zai sha bamban da wanda ke zamne to irin waɗannan su ne ake ba shawara in ji malam ba ga magarin mutane ba kenan bayan istikhara kuma kana iya shawara bayu to duka waɗannan da istikhara ka da kai da shawara da ka bada in alheri ne sai ga Allah ya cusa ma wata nutsuwa cewa zan za ka iya yi idan bulaguran ne in kuma abin da ya kama da wani da ta kuma shawara Allah ne subhanahu wataala ya cewa shawuruhum fil amr ya umurci manzo sallallahu alaihi wasallama cewa kaga shine shugaban halittu kuma Allah subhanahu wataala ya sanar da shi abubuwa da yawa to amma kuma sai aka umurce shi cewa yayi shawara to haka kuma kai ma a rayuwarka ta yau da gobe ya kamata ka zama to mutum ne mai yin shawara so da yawa mutum yakan kare kanshi daga shiga cikin wani mummunan hali ko wata hasara idan dan kasuwa ne ko kuma mara kyau in ya zama to mai yin shawara ne sai a ba shawara mai kyau sai ya ga cewa ya tsira mala ce qawluhu subhanahu wa ta'ala wa shawiruhum fil amri الآية أمر من الله تعالى لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نيما منزو أمرني أن يستعرض آراء الصحابة cewa in zai wani abu ya tambaye ra'ayin sahabbai to ina muna so zami kaza me kuke gani suwa ne me ra'ayinku me ra'ayinku malaje fa yushrika li jami'a fil amri allazi yuhimmu fi'lahu sai kowa a tambayi ra'ayin shi lamarin da annabi ke so yi summa yahtara ma ashara ilayhim aktsaruhum wa aqaluhum malake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi tsarin shi in ma ya zabi ra'ayin da yake ganin mutanen da yawa sun ce kaza za a yi ko kuma wa aqaluhum wanda suka fi kowa hankali sun kaye sai a dauki shawarar su mutawakkilan ala Allah ta'ala bi himmatin aliya to idan mutum ya shawara ya istikhara in dai kai ji abin ya kwanta ma to abin da ake so kada ka zamanto mai kasala fa iza azamta fa tawakkal ala Allah ba a so kuma mutum ya zamanto mai yi da fasawa ka fas ka kama abu ka kusa cin nasara ka kusa karewa kawai sai ka bari kuma ka je ka kama wani sabo shi ma kana yi kana yi kana yi ka kusa wa karshe sai ka fasa to ba a so mutum ya zamanto haka shine ma fa iza azamta fa tawakkal ala Allah annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mishi in kai shawara in shawara ta zamana to shi kenan yanzu kuma sai a dogara da Allah to idan aka dogara da Allah kawai duk abin da aka sa yi zai kenan ba a fasa to wani ita ce istikhara tana da muhimmancin gaske a ce mutum a rayuwar shi abubuwan da yake ne da gobe in dai na duniya ne mutum ya rika yin wannan kenan abin da ya sauki ka ɗauki littafin kamar hisul muslim ka riƙe a hannunka da ka yi addu'a ka roki Allah madaukakin sarki ya tabbatar maka da alheri in shari ne Allah ya kawo maka da shi in ko ba za ka iya karanta larabcin ba ma in dai ka san ma'anar a jumulce da hausa sai ka yi mene da ma'anar ta a jumulce ma'ana kamar ya Allah ina baka zaɓi wannan abin da zan yi in alheri ne rayuwata a addini na rayuwata al'amari na gaba ɗaya to Allah na sa ka kai ne mai kaddarawa ni ban na iya komi ya Allah kaddara mini kuma ka sanya mini alheri sai sai ka ce wannan abun sai ka kiraye shi wannan bulaguro da zan yi wannan kaza da zan yi to ana kenan na alheri in kuma wancan na shari'a ka ce ya Allah in ka san wannan shari ne wannan bulaguro zan yi arme kasuwa mota zan saya ko kuma gida zan saya ko wani abin da ya kama da wannan ya Allah in ka san shari ne ka hudda mini shi daga cikin zuciya kuma ni ma ka kawo mini da shi in ma fasa ganin shi kuma Allah a ƙarshe ka sa in yarda kenan Allah ya hudda ma daga zuciya kuma ya baka dangana ka dangana da shi saboda ba alheri bane a kanka to idan mutum ya haka shi kenan ya istikhara sai ka nemi shawaran eh wanda suke masu shawara ko kuma masu hankali ko wanda kake ganin kaya da su azkar sabahi wal masa'i abin da ya sahi yin nata lokacin da mutum ya kare sallah yana ko cikin sallah
na istihara a yi mutum ya gama sallah sai an kan ka gama sallah sai sai ka yi kana ra'ayi raka'a biyu za ka yi kai raka'a biyu ba farilla bane kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam komi ma kana yi karanta da abin da sauka ana a sallan ku eh gore gore ko yi maka mata ya sara sai mutum ya idan mutum karanta yi da zai doke littafi kenan haka ma ya karanta eh gaskiya tunda a da tana dan tsawo kaɗan in mutum bai hadace ba sai ka ɗauka karanta in kuma baka yi karanta ma in dai ka san sai ka je wajen wani wanda kake ganin zai iya faɗi maka dunkulen eh, ma'anar a dunkule sai ka yi ta wannan ya fi da a ce mutum da ya zama haka nan ka ce kai baka iya ba kuma tunda ba yi ma za a yi ba kamar yadda muka ce da fari istikhara ba yi ma mutum ake ba kai da kanka za kai sahabi na manzo jabir abdullahi ya ce annabi karantar da mu yake kamar yadda ke karantar da mu sura ta qur'ani kamar da ka san karatun qur'ani ba mai maka sai kai za ka yi to haka istikhara to idan idan malamin ta asali ya fara ko sana'a ko gini haka ko bai yi ta ba daga baya zai iya yi
a wannan kuma ai ya riga sai dai wani ka roki Allah ya sa albarka a ciki tunda ka riga wannan in zaka fara ne eh, kafin mutum ya shiga cikin ake so yi eh tunda wannan kuma ka riga ka shiga ciki to ina yanzu a nan kawai dai kai shawara ka dogara da Allah ka roki Allah ya sanya ma albarka a ciki zikiri wanda yake na sahi da marici mala ya kawo alhamdu- eh, alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da mala ya kawo wannan ne yace dan ya zamanto eh, mutum ya fara da godiya da Allah da kuma salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin ladabi ai wanda muka ce can baya in mutum zai addu'a eh, ya samu ya wasu kalmomi na yabo ga Allah musamman godiya da kuma ashkur to malam sai ya fara da alhamdulillah wassalatu wassalam a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wanda muka wuce yanzu ayatul kursi kenan in san samu ne ita ce mutum ya kamata ya fara karantawa akwai azkar da muka ida wanda da su muka fara yanzu na sallama daga sallah idan da idan mutum ya yi su ya gama in sallah asuba ce da sallar magariba to sai ya fara wannan zikiri wanda yake na eh, sahi da marice wasu wasu ba ce a zikiri na sahi mutum zai yi shi har ya zuwa zawali kamar tun daga al- sallar asuba rana ta hutu tsare goma sha ɗaya sha biyu har dai lokacin da za a yi azawar mutum yana iya yin zikiri ne wannan na sahi ne to shi kuma zikiri na marece tun daga zawali ko kuma da tun daga sallar la'asar har ya zuwa faɗawar rana to amma mutum yi shi bayan sallar magariba daidai ne saboda idan mu harisu da makaranta can baya wancan azikiri na sahi da marice sallallahu alaihi wasallama ya nuna sallar magariba da sallar asubahi Eh, zikiri na sahi da marice kenan dai lokaci ne budadde ko mutum ba zai takura ma kanshi ba duk abinda musamman ma ka sa kanka yanayin da ba za ka s- ma'ana kosa ba misali kana da wata hidimanka bayan sallah asuba zuwa kare takwas kare tara sai ka je ka hidimarka daga baya sai ka yi in kuma kana gani yanzu ne za ka yi sai ka yi ma'ana kenan ka buɗe ma kanka wani yanayi wanda ba ka kosa ba kakka takura don sau da yawa ita zuciya eh, ta dan adam in ana eh, takurar da ita ko kuma a ce ga wani abu fix kawai tsaye ne ko kai ko ka bari to sai ga mutum ya shaɗa yana sa shi yana tutu game da irin wannan to sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu a irin waɗannan ayyuka dawama khairul a'mal yake a dawamu hawa in qalla abinda ake so gabawa ba yawa ba aikinka ya zamanto kana dawama kamar in zikiri zaka yi azkar kin yawa gare su to in ka misali a ce ka dauki 1 2 3 4 5 6 7 ko kuma manya manyan ka doka daga ciki to ka dawama akan yi yayi a ce kai gaba ɗaya yau kuma gobe jiya ba- gobe ba ka yi ba gobe ba ka yi ba ko kuma jiya ba ka yi ba sai kuma gata wannan abin da ba a so gabawa kuma yana daga cikin abin da ke fidda mutum ya samun ladan niyya na in ka yi bulaguro to kaga kenan ayatul kursi ita ce abin da ya kamata mutum ya fara da ita Eh, bismillahir rahmanir rahim kenan addu'a ta biyu sahiba da madace qul huwallahu ahad قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق dukkan su wannan mutum zai yi salasu marratin so uku uku amma mutum ya karanta su duka daya su duka biyu su duka uku kenan ya gama ko kuma karanta kul wallahu ita kadai so uku wal a'udhu birabbin nas ita kadai so uku wal a'udhu birabbil falaq ita kadai so uku yanda mutum ya almuhimu dai so ake mutum ya karanta so uku ga wannan sahi da marace kenan sai mutum ya karanta wannan hadisi ne na sahabin manzo sallallahu alaihi wasallama ya abdullahi bin kubai radiyallahu ta'ala anhu to yanzu misali mutum da ya kare sallar magarba ko asuba sai ya ka bayan ya karanta su wannan a magarba ka karanta ulul wallahu uku falaki uku nasu uku kuma za ka yi kwanci ne da wa'incan azkar sai ya ka iya maimaita wa'incan
a ka ka riga kayi su kana iya gama su gama su mai kamata ka eh, shi da kenan can akwai suna bayan sallama daga sallah nan kuma azkar na sabah wal masa in kai guda yayi eh in kai guda shikenan
ya lokacin da ka kare sallar eh lokacin da ka kare sallah asbahi mana kai wanda suke na kusa subhanallahi walhamdulillah wanda suke dai ayatul kursi ita ayatul kursi tana can tana nan wulauzai su ma da suratul eh, ikhlas tana kan sana nan kenan kai guda shi kenan in ka yi wannan eh, kawai. azkar ne na bayan sallah kuma azkar ne na yamma misali a ce an ƙare magariba mutum ya yi su kenan azkar ne bayan sallah kuma azkar ne na yamma haka kuma bayan sallah asuba to wanda ya tashi wa to shikenan shi shine wannan biyun ne zai kama shi yaman ya raba adda ta uku asbahana wa asbaha mulku lillahi walhamdulillahi لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وإذا أمسى كنا متنزي كرمتاني نأس نساهني صباح أصبحنا وأصبح الملك لله to inda marice ne mutum sai ce amsaina wa amsal mulku lillah marice kenan sabah shine sahiya masa shine marice kenan ma'ana eh, kalmar sai mutum ya hudda wannan kalmar asbahana dai sai sa amsaina wa amsal mulku lillah wa idza amsa qala rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla kenan nan mutum ya ce khayra ma fi hadhihi al-yawm kenan saboda sahi ne sai mutum ya ce yau wannan yini inda marece ne saboda zikiri ne na marece sai mutum ya ce layi saboda dare ne za shi da wa khairu ma ba'da wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha kenan can kuma sharri ma fi hadhihi al-yawm wa sharri ma ba'da to wannan yana daga eh addu'a babba wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da Abdullahi bin Mas'ud sahabi na Manzo sallallahu alaihi wasallam shi rawaito da shi eh wannan hadisi a takaice dai suna da yawa addu'a ta hudu اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى اللهم بك أمسينا kenan kusan guda ne sai a juya kowanne akwai saba akwai masa a ciki kenan in ta sahiya ce sai a kawo sahiya kusan allahumma in ta yamma ce sai a kawo amsaina kenan bayan allahumma bika amsaina وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور حديث لنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نبير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت yana tana daga cikin hadisan wanda idan mutum ya yi ta kaman ya ba da godiya ta yi ne kama ka gode ma Allah a cikin wunin ka na yau ko kuma ka gode ma Allah a cikin daren ka yau har ya zuwa asbahi yana ganin lokaci muna da kuma ya tsaya nan ba da muka daidai Allah subhanahu wataala ya tara mu a cikin ladan gaba daya wanda ke na kuskure ne Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik السلام عليكم ورحمة الله